أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشك اهدري لنا بهذا المهدر والتاطفي بنظرة تاتي لنا بالزفر بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin karatun wannan littafi mai albarka wato littafin bulugul maram min jam'i adillatul ahkam na imamul askalani Allah ya ƙara jin kansa kuma ya ƙara masa yarda na za mu tashi wani babi babu sujudi sahawi babi akan sujjada ta rabkanwa wa gairihi da kuma wani sujjadar rafkanuwa min sujudi tilawati na sujjadan tilawa wato ta karatu da kuma sujjadar godiya wato wannan babin zai mana bayani game da a sujjadar rafkanuwa sannan zai bayani akan wasu abubuwa wanda ba su shafi ma sujjadar rafkanuwa ba wanda suka shafi sujjadar tilawa da kuma sujjadar godiya. Sujudar tilawa ita ce sujjadar da ake yi idan an zo wani guri na sujjada alƙur'ani. Allah ya sa ko an gane. Ita kuma sujudu shukur addu'a a sujjada ce da ake yi don godewa Allah cikin wata ni'ima da ya ma wani bawa daga cikin bayinsa. Allah ya sa ko an gane. a ita sujjadar rafkanuwa imamu shafi'i ya tafi akan cewa wurin da ake sujjadar rafkanuwa har abada bayan sallama ne wato duk abin da ya same ka idan ma ƙari ne idan ragi ne za ka sujjada to bayan sallama za ka yi a wurin imamu shafi'i Allah ya sa an gani a wurin abu hanifa kuma a'a a wurin imamu shafi ƙablu salami ne su jira rabkunwa kafin sallama Allah ya sa an gane e wurin abu hanifa ne tafi kuma akan cewa ba da salami shine su jira rabkunwa wato a wurin imamu shafi ko ragi kai ko ƙari kai da'ima in zaka shiga da rabkunwa ƙabli za ka yi kafin sallama a wurin wani imamu shafi a wurin imamu ahmad kuma da'iman idan zaka shiga da rabkunwa ko ƙari kai ko ragi kai za ka yi da salam ne ba'adi bayan sallam shi kuma imam malik sai ya bambanta sai ce in kayi ƙari ka yi ba'adi in kayi ragi ka yi ƙabli Allah ya sa an gane shi kuma imam Ahmad sai ya tafi akan cewa a ai sujudar rafkanuwa ma za ka yi ta ne yadda manzon Allah ya yi ta a kowane gurin da ya yi ta an fahimta wato yadda manzo Allah idan a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabli ne to kabli zakai haka idan a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba'adi ne to ba'adi zakai wato dai shi a wurin Imam Ahmad sujada rafkanwa yadda manzon Allah yayi a kowane guri cikin rafkanwarsa haka take Allah ya sa ku an gane to na'am bismillah Bismillahi Rahmanu Rahim da sunan Allah mai rama mai jin kai. An karɓo daga sayyidina Abdullahi ɗan Buhari na ta Allah ya ƙara yarda da shi. Cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallan azahar tare da su. Sai ya miƙe a raka'a biyun farko. wato an yi raka'a biyu na farko ba ana zama ba to sai manzo Allah shi kuma ya miƙe bai zauna ba ya kamata a zauna
nasu ma sai mutane ma suka miƙe suka bi shi tare da shi suka miƙe tare da shi har sai da manzo Allah ya da sallarsa wanta zaran nasu taslima taslimahu wanda zaran nasu taslimahu mutane suna sauraron sallamansa kabbara a daidai wannan lokacin mutane suna tsakiyar sauraron sallaman su kenan sai suka gaji yayi kabbara wa huwa jalisin yana zaune ci Allahu akbar yana yin gama kabbaran wasa jada sai sujada sujada ta yi sujada guda biyu qabla an yusallima kafin ya sallama kaga a wurin Imam Ahmad yanzu kurum in dai wannan abin ya faru kabli za a yi in shore shi Imam Ahmad ya tafi kan cewa inda annabi yayi to irin abin da ya a wurin za a yi shi kuma yanzu kaga wannan fahimta ta Maliku ai kaga rage akai rage akai inda ake sujjada inda ake zama an manta ba a yi zaman ba aka cire zama aka wuce kaga rage to kaga kabli kenan ko manzo Allah kabli yayi kawai kafin a yi sallama ana sauraron sallama manzo Allah sai manzo Allah ya kabbara ya sujjada guda biyu kabla an yi sallima sai ce maka kafin yi sallama sun sallama sannan bayan ya gama sujjadan guda biyu sai ya yi sallama mutane bakwai suka fitar da wannan hadisi wannan kuma lafazi ne na bukhari a wata ruwaya ta imamu muslim sajadatin duk sujada sai ce Allahu akbar Allahu akbar a cikin sujada guda biyun nan duka sai da ya kabbara bawa jalisin yana zaune wato in yake Allahu akbar Allahu akbar sai ƙara Allahu akbar ya sujada sannan mutane ma su suka yi sujada tare da shi makana ma na siya min aljulusi manzo Allah ya yi wannan sujada guda biyu ne a matsayin abin da ya manta na zamantahiya ta farko amma wannan maganar idraji ne na sahabin da ya rubuci hadisin wato ba magana annabi bane shigarwa ne na sahabi wannan da ya ce ai annabi ya yi wannan sujadan ne a matsayin abin da ya manta na zama kaga ba magana annabi bane Allah ya sa ku an gane to wannan kenan hadisin yana da fiqhu yana da fahimce fahimce da yawa yana daga ciki a kasancewa ita zaman tahiya ta farko ba wajibi ba ne, don da wajibi ne da wani abu ba zai makwabce ta ba sai dai a zo da ita, sai ga shi ta sujada guda biyu sun makwabce ta, an gane? Sun na ibance ta, sun zama makwafinta, kun fahimta? To wannan kenan wasu kuma suka ce a wajibi ne, abin da ake nufi idan da mantuwa ne, idan da mantuwa ne, to shi ne ba matsala za ka iya yin sujadar rafkanuwa a matsayinsu. amma ba mantuwa kuma ka bar su to shikenan sallah ta lalace tun da ka bar wajibi Allah ya sa ku an gane to a gurin Imam Malik dai wannan sujada sunna ce ba wajibi bane to ana abi hurairah radiyallahu anhu qala an karba daga sayyidina Abi Hurairah Allah ya dare shi yace sallan nabi sallallahu alaihi wasallam sallan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci ida salatayil ashi ɗaya daga cikin sallolin a maraice abin da ake nufi a shi shi ne abin da ke tsakanin azahar da faduwar rana azahar ko kuma aka ce da lokacin la'azar an gani tun daga azahar zuwa lokacin la'azar sunai ana ce mishi maraice hausan haka ne maraice ake ce wani lokacin anya maraice daga lokacin da ya shafi tsakanin azahar da la'asar ana ce masa ne maraice haka ne ko to ba dai yamma ba a yamma kuma bayan la'asar kenan. To manzo Allah ya sallaci ɗaya daga cikin sallolin maraice ko dai azahar ko dai la'asar. Wata ruwaya ta nuna azahar ne, wata ruwaya ta nuna la'asar ne. Malamai suka ce to ana so a haɗa su a ce an yi irin haka a sallan azahar an yi irin haka a sallan la'asar. Kaga yanzu ka fahimta cewa babu karo a cikin hadisan. Sai akwai sallan akwai hadisin da ta ce sallan azahar ne. Akwai hadisin da ta ce sallan la'asar ne. To kaga sun yi karo. Don ka ka gyara karanka daidaita tsakanin hadisai biyun. wasu malamai sai malamai suka ce an yi a sallan azhar irin wannan an kuma ƙara maimaita a sallan la'asar irin haka shi yasa sai hadisin ya zo kala biyu to manzo Allah ya sallaci ɗaya daga cikin sallolin maraice ko dai azhar ko la'asar sai raka'a biyu kaga raka'a huɗu ake yin su ba raka huɗu ake yi ba manzo Allah shi sai ya sallar raka'a biyu ثم سلم summa sallama نعم bayan ya yi biyu kuma sai ya sallama ثم قام إلى الكشاف ila kashabati sai ya miƙe zuwa wata ‘yar ah, katako da aka kafa ta haka نعم fi muƙaddamil masjidi a gaban masallaci eh an kafa ta ne a gaban masallaci وضع يداه عليها ya dahu sai aja hannunsa a kan wannan katakon kamar yana tunani haka wani abu ya ɗauki hankalinsa
وفي القوم أبو بكر a cikin jama'an da aka yi sallah akwai sayyidina abubakar siddiqu نعم وعمر akwai sayyidina umarul faruqu فأبى فبها a cikin jama'an da aka yi sallan fa wa'innan sahabban suna ciki amma fa ha ba an yi kallimahu sai suka ji kwarjinin su yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana Allah ya sa an gane su gaya mishi ya rasulullahi fa raka'a biyu kai kai sallama sai suka ji kwarjini
فأخرجه سرعان wa karaja sar'anun nasi har sai da ta kai masu sauri wurin fita daga cikin mutane sun fara fita daga masallaci نعم فقالوا sai suka ce أقصرتي
sai suka ce a usirati salatu shin sallah ta ragu ne wato sallan da ake yin ta da raka'a hudu yanzu ta koma biyu ne نعم ورجله ورجله wa rajulun a cikin mutanen a- da aka yi sallan nan akwai wani mutumin da yad'uhu ko يدعو النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah yake kiransa da zalyadaini mai dogayen hannaye biyu نعم فقال sai ya ce يا رسول shi الله zalyadaini sai ce ya ma'aikin Allah na'am bismillah
أم قد ana sita wa ya rasulullahi mantawa kai أم قد- أم أسرت
eh ana sita am qusirati salatu shin ya rasulullahi ka manta ne koko sallah ce ta ragu A- a- afwan koko an rage sallah ne فقال ka manta ne koko an rage sallah ne haka can ma qusirati salatu suka ce ya rasulullahi an rage sallah an gane bina'i ne na majhuli faqala sai manzo Allah ya ce lam ansa wa lam tuqsar ban manta ba kuma ba a rage sallah ba wato ah, ba a rage sallah daga raka'a hudu zuwa biyu ba kuma ban manta ba a zatona kenan in ji man- a matsayin a- a zaton manzon Allah kenan
فقال بلى sai zalaide ne ce a an yi kishi haka ya rasulullahi قد kad nasita ka yi sa ka ma- ka manta ya ma'aikin Allah صلى ركعتين
sannan ah, da ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah ya manta sai manzo Allah ya sallan nafila raka'a biyu ثم سلم sannan manzo Allah ya sallama to ba ya yi sallama ba to yanzu sai ya ƙara kabbar sallah summa afwan ya ƙara yin kabbara yana zaune ba kabbara sabuwar sallah ba sai ƙara yin kabbara yana zaune summa sajada misla sujudi sai ya sujada irin sujadan sa can da yayi a cikin sallah a cikin raka'a biyun nan aw atwala ko kuma fiye da ita wurin tsawo summa rafa'a rasa sai ƙara dago kansa فكبر sai ƙara kabbara ai zai sujada ta biyu kenan sun moda rasahu sai aja kansa Allah ya sa an gane fa kabbara ya kabbara fa sajada misla sujudihi a wannan sujada ta biyu din sai irin sujadarsa ta farko أو أدبر ko kuma ta fita wurin tsawo ثم رفع رأس- رأسه sai ya dago kansa daga sujada ta biyun nan وكبر ya ce Allahu akbar sai ya kabbara Allah ya sa an gane a muttafaqun alaihi bukari da muslim suka fitar da wannan hadisi ونكفر الوضوء wannan hadisi yana da ma'ana da yawa yana da fiqihu da yawa نعم yana daga cikin fiqihunsa a yana gaya maka cewa ita fita daga sallah muddin kana da zaton cewa ka idar da sallah to baya lalata sallah amma ke sallama da gangan baka gama sallah ba sallar ta lalace ko raka ɗaya ta yi kai kai sallama da gangan to sallan ta lalace Allah ya sa an gane amma in dai da zaton cewa ka gama ne to sallan bata bata bata lalace ba ko da mutum ya yi sallama ga baki ɗaya kuma wannan hadisi na gaya maka mutumin da ya man, mutumin da ya magana da mantuwa a sallah mutumin da ya magana da mantuwa a sallah ba komai sallansa tana nan saboda ya zalade ne ya yi magana ko ba gane ba kuma na halittar ya ga maka yin magana don gyaran sallah babu laifi sai ya yi zalade ya yi magana kuma ai ba sabon sallah ka fara ba ci gaba kai ai kama ana cin sallah ne ai tunda ai ci gaba kai duk wannan maganar da kai kama an yi magana ne cikin sallah shi yasa wannan hadisi na gaya maka yin magana da nufin gyaran sallah ba laifi bane an gane da kyau sannan kuma ah, ah, wannan hadisin yana gaya maka aiki wanda take mai yawa ko da ba a cikin jinsin sallah ba idan ta faru a cikin sallah da mantuwa kuma mutum ya zata cewa a ya gama sallah ne to ba komai zai iya ci gaba da sallah sallan ba ta lalace ba a ce da zaton cewa ka idar da sallah sai ka yi sallama ka yi wanki wanki jinsin sallah ne ka yi guga guga jinsin sallah ne ka yi wa- kaga aswai ka ka yi guga an fahimta to sai ka tuna baka cika sallah ba kaga da mantuwa yanzu ka iya dawowa ka kawo abin da ka manta sai ka yi sujjada bayan sallama zan ce ta ɓaci bari a ba za ka ce ta ɓaci ba in ci gaba.
sai dai ka ci gaba da ka ƙara sallar ka Abu shi wani gwamnati ya ɗan yi a kamar haka bawali ko gaida ba.
a kuma ai alula ta ta lalace kuma yanzu Daga shan gwamnati.
sai dai ka canza wata Allah ya sa an gane Mutafakun alaihi.
eh Bu- Bukhari Muslim suka ruwaice shi Wala fagiri da bukari.
amma wannan lafazi na Bukhari ne Fi ruwatin da musulun.
a wata ruwaya ta Muslim a cikin hadisin sai na Abi Huraira yace salatul asr yace sallar la'asar ne Wani yaji dauda.
Abi Yauda ya fitar daga hadisin sai na Abdullah bin a- a- Abu Huraira Fakala.
sai manzo Allah yace asadaka zuliyadain wai mai dogayen hannayen nan yayi gaskiya cewa nayi mantuwa fa auma usai suka yi nuni ai na'am suka ce eh ya rasulullahi gaskiya ya faɗa zarka a biyu akai Fil sahihi.
وهي في السيئين wannan wannan ruwaya tana cikin Bukhari da Muslim lakin bi lafzi sai dai ta zo a da lafazin cewa faqalu sai suka ce kaga A anan wancan ke.
eh anan an ce fa'auma'u sai suka yi nuni amma a wancan ta zo faqalu sai suka ce na'am eh Allah ba nuni suka yi ba ka san akwai in aka ce ka ji sai haka kaga bai ce maka ya ji ba amma nuni ce maka ma'ana eh an gani in ka ce bai je bai maka haka da kai haka kaga bai ce maka bai je ba amma kuma yana nawa maka bai je ba ne ya karkada kai to wa fi riwayatin lahu ya zo a wata ruwaya nasa wato na Abu Dauda a cikin hadisin sai na Abu Huraira hatta ya kanahu Allah ta'ala zalika a wata ruwaya ta Abu Huraira manzo Allah bai sujada ba sai da Allah ya yi ya tabbatar masa da haka ya bashi yaqini kan ya rasulullah eh fa bi akai Allahu akbar.
sallallahu alaihi Ba da eh ba ba da maganan eh, eh, eh, mamu ba shi da Allah.
eh sai da Allah ya tabbatar masa saboda girman sauran kuma wannan ba yana nuna maka cewa yadda ka san shedan na zuwa ya sa maka rafkanwa a sallah manzo Allah ma shedan na zuwa masa ya sa masa rafkanwa wane mutum ka ya shedan ke sa maka ba tunanin duniya ke janyo a rafkanwa ba manzo Allah ne tunanin duniya zai dauke masa hankali a hadisai wani hadisi ya zo cewa inni la'ansa au una- wa unassa li a sunna ni ina mantawa ko a mantar da ni domin in sunnanta muku yadda ake yi. hakanan sai in manta ko kuma hakanan Allah ya mantar da ni a dan da ba a mantar da manzo Allah ba in wannan ya same ka ya zaka yi Amma dai ba da ke ɗan ba.
amma ba dai shedan ba wa- wani wasu wasan shedan Allah ya sa an gane to wannan kenan
Wa ana Umar bin Husaini radiyallahu anhu.
wa an imrana zaka ce wa an imrana ibn husaini an karba daga imrana bin husaini Radiyallahu anhu.
Allah ya yarda da shi Anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam.
cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Salla bihim fasahama.
fasaha Fasaha.
manzon Allah ya musu sallah sai ya rabkanuwa wato sahu ta kama shi rabkanuwa Fasajjada. Fasajjada.
fasajada sajidataini sai manzon Allah ya sujjada guda biyu Summa tashahuda.
summa tashahhada Summa tashahada.
sannan yayi tahiyya Na'am.
Summa salama.
sunna sallama sannan yayi sallama wato ya yi sujjada biyu sannan ya yi tahiyya ka san wani zai ce yana gama sujjadan kawai ai ya yi tahiyya a farko kawai yana gama sujjada yake ji assalamu alaikum a'a sai ka sake tahiya sai ka ne sake tahiya sannan ke sallama sai sai ce summa tasahhada summa ba'da zalika sallama ya yi tahiya bayan tahiyan ne yi sallama bayan sujjada guda biyu to
rawawa abu dauda a Abu Dauda da Turmuzi ya royaci wannan Turmuzi ya inganta shi hakim wasahaha da hakim hakim ya inganta shi wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an karba daga sayyidina Abu Sa'id al-Khudri Allah ya dada shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza shakka ahadukum idan ɗayan ku yayi kokonto a cikin sallansa falam yadbir falam yadri kam salla sallah bai san bai iya sanin rak sallah na raka'a nawa yayi sallah raka'a nawa yayi ba salatan aw arba'a aw aw arba'a raka'a uku yayi ko raka'a hudu kokonto ta kama shi falyadrahi shakka manzo Allah ce to ya jefar da wannan kokonto wal yabni ala mastaiqana yayi ginin sallansa bisa abin da yake da yaqini akan sa thumma yasjudu sujdatayn sannan sai ya sujjada guda biyu
qabla qabla an yusallama an yusallama an yi sallima kafin yayi sallama Allah ya sa an gane in kana sallah
fa in kana salla hamsan idan ya kasance ɗaziɗin da ke kokonto hudu yayi to yanzu ya koma biyar to shafa'ana lahu salatahu su wa'innan ta hi- sujjada guda biyu da yi za su shafa'anta masa sallansa sai ya zama ya yi shida kenan an gane su sujjada guda biyun nan sai su tsaya mashi a matsayin raka'a an fahimta to wannan kenan Wa in kana shi yasa kaga abinda haka sai ka fahimci cewa ashe abinda ake nufi da sallah mai raka hudu shafa'i ba sani ku ka gane abinda ake nufi da sallah mai raka uku wutiri sai sa hadisi ya zo cewa magariba wutirin yin ne shi yasa duk mutumin da ya yi mantuwa ya maimaita magariba sau biyu to ta ɓaci magariba sau da ya mai da wutiri shafa'i shida a yi shafa'i ne Allah ya sa ku an gane to wannan kenan
wa in kana sallah tamam idan ko ɗazan uku yayi yanzu ne ya hudu wato ya yi sallah ne cika a ci- a cike wato wannan sujadan guda biyu da yayi suna matsayin raka'a ɗaya ne suna matsayin raka'a ne wancan ukun dama uku yayi to yanzu sai zama yayi hudu kaga yayi sallah a cike kenan to yawwa sallah ta cika kana ta targiman li shaidan sai wa'annan raka wannan sujjada guda biyun sai su zama turmuza hanci ne na shaidan kaskantarwa ne ga shaidan sanya bakin ciki ne ga shaidan Allah ya sa an gane
rawahu muslim muslim ya rawaice wannan hadisi wa an wa an bin mas'ud radiyallahu anhu an karba daga sai na Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara yarda da shi qala yace sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ɗaya daga ya sallaci ɗaya daga cikin salloli mai raka'a hudu sai ya yi ta a raka'a biyar ɗaya daga cikin salloli ne mai raka'a hudu Allah ya sa an gane ya sallace ta raka'a biyar
fala ma sallama ila lahu yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallama daga sallarsa sai aka ce wa manzo Allah ya rasulullah ya ma'aikin Allah ahadatha fi salati shay'un
wani abu na ƙari ya faru a sallah ne qala sai manzo Allah ya ce wa ma zalika wa ma za ka me abin da ya faru kuma ƙalu sai suka ce sallaita kaza wa kaza ka yi sallaci nafila raka- ka sallaci raka'a kaza da kaza qala
ya ce fasanna ruj- fasanna fasanna rujulaini a'a dai. sai manzo Allah ya tankwashe kafafuwansa guda biyu istaqbala qiblaka sai ya fuskanci alƙibla fasajjadata fa sajada sajadataini sai ya sujada guda biyu kaga tun da ƙari yayi sai ya zama zai yi ba'adi yanzu
thumma sallama sannan ya sallama thumma aqbala alaina bi waji sai ya fuskanto mu da fuskansa sai ya ce innahu law hadisa fi salati shay'un an batukum bihi ai yadda lamarin yake da a ce a wani ƙari ya faru a sallah zan gaya muku ai walakin inna ma ana basharun mislukum sai dai ni mutum ne irin ku wato mai mai jiki mai dan adantaka irin ku Allah ya sa an gane Allah ya lullube ni da jiki dan haka duk abin da jiki ke hukuntawa na mantuwa na fushi na bukata to ni ma ina da bukatarsa kuma ni ma duk abin da ke bijiro wa jiki ni ma kan bijiro min Allah ya sa an gane sai ce ansa ina ansa ina mantawa kamata in sauna kamar yadda kuke mantawa idza nasitu to da haka idan na manta fa zakkiruni to ku tunasar da ni wa idza shakka ahadukum fi salati to amma idan ɗayan ku yayi kokonto a cikin sallan sa shin ya ƙara ko ragewa yayi to fa la taharras sawaba to ya kirdadan daidai ya aiki da yaqinin sa Allah ya sa an gane wal yutimma alaihi sannan ya cika sallansa summa yusallim sai ya sallama summa liyasjud sajdatain kai afwan sannan bayan ya cika sallansa sai ya sujada guda biyu bayan sallama an gani wato tunda da yayi kokonto kokonto akwai kokonto a cikin sallah kai yayi kokonto inda kai kokonto yayi kai kari kai aiki da yakinin ka to amma sai kokonton nan kai ba ani amma yadda yake a mazhabin malikiya duk kokwanton da kai to yi gini da yakininka amma saboda shigowan kokwanto ai abu ne da ba ta a sallah to yanzu ba a di ƙara ka kai kokwantin nan ya zama aiki ƙari ya zama ƙari eh
وفي رواية البخاري a wata ruwaya ta bukari falutimma to ya cika sallansa ثم يسلم sannan ya sallama ثم يسجد sannan ya sujada kaga wannan shine abin da ke yawan gaya muku game da lazumin wazifa lazumin lazumin safe da yamma ko wazifa bayan da za a ana wazifa a ce duk kusan cirbunan masu wazifa ya zo cewa an bar ɗaya ko an bar uku sai limamin wazifa ya ce to shikenan a istighfar da niyyar gyara sai na za a istighfar da niyyar gyara ba a ciko ɗayan nan ba ai sai an fara ciko ɗayan istighfarin ta cika ko salatin ta cika ko halilan ta cika ko jawarar ta cika in aka ciko sannan sai a istighfari ɗari ɗari da niyyar gyara shi sa anan musulun sai da yace falyutimma ya fara cikawa summa yusallim sai ya sallama summa yasjud sannan sai ya sujada
ولمسلم wali muslimin ya zo a ruwayar muslim أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam إلى سجدة sajada sajada sajadatai sahawi yayi sujjadar rabkanwa بعد الصلاة bayan yayi sallama wal kalami kuma har magana ma yayi an gane to wannan kenan wato a zahirin wannan hadisi yana nuna maka cewa sahabbai ai sun bi manzon Allah ƙwarai kuwa sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai da ba su zauna ba ai bin shi suka yi aka kai sallah sai da aka idar ne suka ce ya Rasulullah wani abu ya faru ne a sallah an yi ƙari ne ko ba gane ba to don haka a ne mazhabar malikiya ta tafi akan cewa yanzu idan har liman ya tafi zuwa raka'a ta biyar misali wanda ke da yaƙinin ta hudu ne to shi zai bi shi wanda kuma yake da yaƙinin yanzu fa ta biyar ne ba zai bi shi saboda su ma sun yi zaton cewa wannan raka'ar wajibi ne ƙari ne annabi bai samu ya gaya musu bane shi yasa suka bi shi ku ba gane ba Ƙwarai kuwa, amma da suna da yaƙinin mantuwa ne da za su zauna ne ƙwarai kuwa.
Malam Ima- Imamu Malik ya ce, da a ce wancan, wanda yake da yaƙinin ƙari ne, kuma zai miƙe to sallar shi ta lalace.
Shi kan- shi- shi kan sallar shi da Ta lalata lalace.
saboda ya tabbatar ƙari za a yi Eh kuma ya bi. Shi kuma wanda yake da yaƙinin, wannan ta hudu ne kuma ya zauna, Mm, ya biya ma wancan.
mm.
To shi ma- shi ma shi ta lalace. An fahimta? To wannan kenan.
ولأحمد A Ahmad ya ruwaita.
وأبي داود Ah, ya fitar Ahmad ya fitar ah, da shi da Abu Dauda والنسائي da Imamun Nasa'i من حديث عبد الله بن bin Ja'afar a hadisin Abdullahi bin Ja'afar marfu'an ya ruwaita abin ɗaukakawa zuwa ga manzon Allah sallam man shakka fi salati duk wanda ya kokonto a cikin sallansa sajadatayn to ya sujada sujada guda biyu ba da ma yusallimu bayan yayi sallama shi sana ga muku duk shakka tana hukunta ba'adi wannan shine mazhabar maliki tunda yayin shakkar ƙari kai ko shi yasa manzo Allah ce ba'ada ma yusallim bayan yayi sallama wasahahu ibnu kuzaimata ibnu kuzaimata ya inganta shi an mujira ta bin shi uba ta radiyallahu anhu an karba daga mugira dan shuba Allah ya ƙara yarda da shi ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza shakka ahadukum idan ɗayan ku yayi kokonto fa qama fi ruku fin raka'ataini sai ya miƙe a raka'a ta biyu bai zama bai zauna ba fasta tamma qa'iman da ya miƙe kuma sai ya cika wurin tsayuwa wato sai ya tabbata a tsaye ka gane ya cika a tsayuwa da tsayuwa wato ka kai da a ce bai gama cika da tsayuwa ba zai iya dawowa an gane misali a ce ah, ba ya kamata in kayi sujjara ba cikin nan sai ka zauna to daga sujjaran kawai sai ya miƙe yanzu kaga in ina haka hannuna bai rabu da ƙasa ba na cika da tsa- na cika a tsayuwa ai ban cika da tsayuwa ba na dai yunkurin miƙe amma ban ci ban ban tabbata ban yi ban yi tsayuwa cikakka ba shine fasatan makayaman yayi tsayuwa cikakka fasatan makayaman yayi tsayuwa cikakka to yanzu amma ni tunda hannu na ƙasa ai ban yi tsayuwa cikakka ba to yanzu zan iya dawowa kuma babu wani jira a kaina amma idan har na riga har na rabu da ƙasa na riga na yi tsayuwa cikakka to yanzu ba dawowa in ci gaba da sallah na kurum idza an kai biyu Mm.
kike tsaye kuma kana iya tsaye ka tana cewa fara da a ba za ka zauna ba.
fara da mu da wani
ci gaba da sallan ka za ka yi ba biyu ya rage ba ne karo biyu in kuma magriba ne ɗaya ya rage kana ƙaro ɗayan shi kenan yanzu ya rage kana yake ba sai- sai kai sai kai kabili dai kike wannan tunda ka rage ne ai ko an gane da kyau kamar yadda muka karanta na'am fasatan makaima sai ya- annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya ya ya ya yi cikakken tsayuwa ne ne O, afwan fasta makayaman sannan ya yi cikakken tsayuwa ne ne mu to idan har ya tsayu tsayuwa cikakka to falyam bi to ya shiga masalan kai ce kuma zai ƙara dawowa ya zauna la ya um wal eh, kai ya ce zai ƙara dawowa ya zauna
wala yasjud wal yasjud wal yasjud wa yasjud sajdatayni sannan ya yi sujjada guda biyu wa illam yasjud yastatim maqa'iman idan ko bai miƙe mi- tsayuwa cikakka ba idan bai tsayu tsayuwa cikakka ba kun san yanayin Hausa na sai haƙuri wala jilid to ya dawo ya zauna wato hannunsa na ƙasa kamar yadda na gaya muku to zai iya dawowa ya zauna wala sahaba kuma babu rafkanuwa a kansa wa abu dauda abu dauda ya fitar da shi wa ibn majah wabnu majata da ibn maja darul wa dara kudniyu da dara kudni wala fadlu wannan ma lafazi na dara kudni da sanadi mai rauni wa an umar radiyallahu anhu
Hmm?
wa an umar
wa an umar wa an umar radiyallahu anhu an karba daga sayyidina umar Allah ya yarda da shi annabi sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa ala man kalfal imami sawun babu rafkanwa ga wanda ke bayan liman
fa in saha fa in sahal imamu amma idan liman ya rafkanwa fa alaihi to ya tabbata rafkanwan tana kan liman wa alaman kalfahu kuma tana kan mamun da ke bayansa rawul bazzaru bazzaru ya rawaice shi wal bayaqi da bayaqi bi sanadin da yifin da isnadi ya zauna wa an subhana radiyallahu anhu an karba daga sayyidina saubana intaccen bawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi ya karba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace li kulli sawin sajidatani kowace rafkanwa tana da sujjada guda biyu ba da ma yusallimu bayan mutum ya yi sallama wannan hadisin tana gaya maka a idan abubuwa suka jerantu kamar ko da ke tana da matsaloli da yawa an gane amma yana daga cikin abin da hadisin ya kunsa idan abin da ya cancanci sujjada ya kama mutum kuma ya wuce ɗaya to kowanne sai an masa sujjada biyu Allah ya sa an gane an gane amma jamhorin malamai sun tafi akan cewa ko da abubuwan da sujjada take kamawa daga su sun kakkama ka kuma sun ƙididdiga sun ƙidid sun ƙidid sun ƙidid sun ƙididdigu ko da sun ƙididdigu ko da sun ƙididdigu to ɗaya ce ta kama ka an gane Allah ya sa ku an gane wato ta kama ni can ba ali ta kama ni can ba ali ta kama yau wara to ba ɗaya za ka yi ba ali ke zan kabli ta kama ka can kabli ta kama ka can kabli ta kama ka can to kabli ɗaya za ka yi yi kuma gauraya ni can kabli can ba ali to sai shi kenan sai ka rinjayar da ɓangaren kabli Allah ya sa an gane nan wuce to wannan kenan
Rawa kuma wannan hadisin yana nuna maka yana kuma zai fa'idantar da kai cewa kowace irin rafkanuwa kai an gane a wannan hadisin zai zama hujja na masu cewa duk rafkanuwa kurum ba da za a yi ko ƙari aka yi ba da za a yi ko rage aka yi ba da za a yi Allah ya sa ku an gane wanda shine muka ce hujja a mazaba na Abu Hanifa shi Abu Hanifa ya tafi akan cewa kurum rafkanuwa bayan sallama ne ko ƙari kai ko ragi kai duk dai bayan sallah duk dai bayan sallama shi kuma abu imamu shafi ya taba kan cewa duk rab kanwa kafin sallama ne ko ƙari kai ko ragi kai duk kafin sallah duk kafin sallama ne shi kuma imamu sha a- a- a- malik shi kuma ya rarraba Allah ya sa an gane ya ce ragi ka bi ƙari ba aji kamar yadda na gaya muku da ya baya to rawa Abu Dauda ah, Abu Dauda ya ruwaci wannan Ibn Majah da Ibn Majah ya sayar da ita da isnadi rarrauna wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala an karba daga sayyidina Abi Hurairah Allah ya yarda da shi yace sirta sajadna bina ma a ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun yi sujjada tare da manzon Allah salla- na gurin sallallahu alaihi wasallam mun yi sujjada tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a nan gurin zai gaya maka abin da ya ambata maka babu sujudu sahwi wa gairihi min sujudi tilawati wa shukri ya ce maka zai maka bayani akan sujjadar rafkanuwa da waninsa na sujjadar tilawa da sujjadar shukuru godiya ga Allah to wannan ya maka maganar sujudu shukuri ne wato mun yi sallah ta mun yi sujjada tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi- fi idza sama'un shaqqat da aka zo daidai idza sama'un shaqqat a cikin ta Allah ya sa an gane wa yaqra bismi rabbikal ladhi khalaq sannan kuma mun yi sujjada a a cikin iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wato game da sujudi sujudi sujudi sujudi tilawa da muke da su a Qur'ani malamai sun yi magana mabambanta game da wasu wurare ne a ƙur'ani wanda ake sujjada kuma malamai sun tafi akan cewa sujjadan nan ba a yin ta sai da tsarki kuma ana kallon alƙibla Allah ya sa an gane a a mazhaban malikiya wuraren da ake sujjada sujudu tilawa wurare goma sha ɗaya ne Allah ya sa an gane wanda su ne dole an fahimta a ɓangaren gajajjerun surori babu, Allah ya sa an gane. Misali, a- akwai a cikin suratul arazi inda Allah ke cewa wai sabbi hunahu wa lahu yasjudun ka gane wai sabbi hunahu wa lahu yasjudun a kaga a wannan magana da na gaya maka mazabar malikiya babu sujjada cikin irin sama'un shakka sai tana daga cikin mufassal sannan kuma babu sujjada a cikin wannan jini akwai magana akwai alamar sujjada amma ba dole bane a cikin a mazhabar malikiya ka san sujjadan akwai wanda suke dole ne in dai za ka karanta an so wato abin da ke nufi dole an karfafa akan su sosai Allah ya sa ku an gane to kaga babu suje- wurin sujudan Ah, Najmi wa zai iya kawo min ayan sujud Najmi? Hmm? Was- Wasjudu lillahi wa abudu. A'a. Ah, Allah sun tala yana cewa ah, mm, wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samirin fasjudu lillahi wa abudu. Allah san gani to fasjudu lillahi din nan ba gurin sujada bane wanda yake azima ce wato abu karfa ne abu karfafawa an gani saboda mun ce babu wata ayat jira cikin mufassar amma akwai a suratul araf wanda muka ce daidai inda Allah ke cewa wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun an ji daya wannan kenan sannan na biyu a akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa cikin suratul ra'adi wa zilaluhum bil guduwi wala sal Allah ya sa an gane wa zilaluhum bil guduwi wala sal zuwa karshen ta an gane to wannan ke sannan na uku akwai a cikin suratul nahl inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun Allah ya sa ku an gane na hudu akwai a cikin ah, a cikin suran bani Isra'il dai inda Allah sun ta'ala ke cewa wai- wa ah, waya kirruna lil azkani kun san suran bani Isra'il suratul Isra'il sun Allah ke cewa waya kirruna lil azkani yabkuna wa yaziduhum khushu'a an gane na nawa kenan mun faɗa Ah, na hudu dai to na biyar akwai a suratul maryam Allah ya sa an gane inna Allah ke cewa idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya shine na nawa? na biyar sai na shida akwai a cikin suratul hajji Allah ya sa an gane farko farkonta wanda Allah ya ce wa man yuhni Allah fama lahu min mukrim inna Allah yaf'alu ma yasha Allah ya sa an gane sai na nawa? na bakwai akwai a cikin suratul furqan inda Allah yake cewa ah, ana sujudu lima ta'muruna wa zadahum nufura an gane sai na nawa zan sai na takwas na takwas akwai ah, a cikin sautin namli wani Allah ke cewa Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim daidai wannan aya na nawa na tara akwai a cikin sautin sajida wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa tun daga alif lam mim zuwa inda Allah ke cewa wasabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun sai na nawa na goma akwai a cikin suratul fati inda Allah ke cewa fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab sai na nawa? na sha ɗaya akwai ah, ah, akwai a cikin suran fusilat inna Allah sun talaki ta wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun Allah ya sa an gane to wannan shine wuri goma sha ɗaya da na gaya muku wa'inda wurare ne wa'inda aka ƙarfafa sujjada a cikinsu a mazhabar mu ta malikiya Allah ya sa ku an gane an gane kuma kamar yadda yake a mazhabar mu ta malikiya ba a yin sujjadar tilawa sai da alula sannan mutum zai yi kabbara sannan ba a sallama Allah ya sa an gane eh an gane to wannan kenan Ah, sannan wasu malamai suke cewa ba za a yi ta a lokacin da aka hana sallah ba an fahimta lokacin da aka hana sallah ta nafila nake nufi eh eh ba za a yi ta ba wasu kuma suka ce a ba matsala za a iya yi an fahimta to wannan kenan an fahimce ni mu ci gaba to
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال an karba daga hannun Abdullahi dan Abbas ne Allah ya kare yadda da su yace سعد kaga suratu sad laysat min azaimi sujudi ba ta daga cikin muhimman guraren sujjada wa'inda aka kwadaitar akan ayi sujjada a cikin su
وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم yasjudu fiha amma na ga manzo Allah yana sujjada a cikin ta an gane abin da ake nufi da azima kamar yadda na gaya muku a maza malikiya azaimu sujud wuraren da suke muhimman wuraren sujjada wanda suke azima ne sujjadantansu ayoyin da suke azima ne sujjadantansu abin da ake yin azima shine abin da aka samu wani umarni na kwadaitarwa na zabararwa a kan a sujjadance shi wato sujjadan da aka samu umarni na kwaɗaitarwa na zabararwa akan a sujjadance shi kun fahimci ni Na'am.
to wannan kenan Na'am.
rawahul bukhari bukari ya rawaice shi wa anhu radiyallahu anhu an karba daga sayyidina abdullahi dan abbas din Allah ya da shi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tajjara bin najm saj- sajada bin najm ya yi sujada a cikin suratu wan najm karshenta wannan kuma yana gaya maka cewa akwai sujada a cikin mufassal ko na'am to amma a maza malikiya babu
rawahul bukhari bukari ya rawaice shi wa anhu zaid bin bin sabit an karba daga sayyidina zaid bin sabit radiyallahu anhu qala Allah ya da shi yace qara'atu ala nabi sallallahu shi wannan zaid bin sabit din yana daga cikin mutanen Madina an gane wannan kenan yana daga cikin kuma a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda manzo Allah kan ji karatun su to yace na karanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam najm suran suratul najm lam yasjud fiha kuma bai yi amma bai yi sujada a cikin ta ba karin sun suka roce wannan wa an khalid bin ma'bad bin ma'adana bin adana an karba daga Khalid ibn ma'adana shi wannan Khalid bin ma'adana ana yi masa alkunya da Abu Abdullahi bin ma'adan Na'am.
mutumin garin Sham ne, Allah ya sa an gane, sannan kuma tabi'i ne, ba sahabi ba ne, an gane? Ah, yana cewa na haɗu da mutane saba'in cikin sahabban manzon Allah. Duka yana daga cikin amintattun mutanen garin Sham, ya rasu jiran shekara ɗari da hudu. An gane? To wannan kenan. Yake cewa radiyallahu anhu qala Allah ya da shi ya ce, fusilat suratul hajj fuddilat suratul hajji ita suratul hajji an fifita ta fi si- fi sijidatayn mm, bi sajada ta ne zaka ce da sujjadoji guda biyu an gane ita akwai sujjadoji guda biyu da aka fifita ta da shi suratul ita suratul hajji an fifita ta ne a da sujjada guda biyu wato an fifita suratul hajji a da sujjada guda biyu kaga kamar yadda na gaya muku a mazabar malikiya a sujjadan suratul hajji na farko yana daga cikin wurare muhimmai na sujjada ka san ita suratul hajji akwai akwai sujjada guda biyu akwai a farko akwai a ƙarshe to na farkon shine wanda muka ambata a mazabar malikiya wanda yana shine aziman sujjada a cikin suratul hajji wanda Allah ke cewa man yuhini lahu fama lahu min mukrim inna Allah yaf'alu ma yasha to karken ta ma akwai wata sujjada akwai wurin sujjada amma a mazhab malikiya wannan sujjadan na karke ba azima bane wato ba muhimmin guri bane wanda kwadaitarwa bayyana ya zo akan a sujjadance shi shine can karke karken ta wanda Allah ke cewa ya ayyuha nasu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun farko farkon ayan shine ya alam ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila allahi turja'ul umur ya ayyuhan nasu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun Allah ya sa ku an gane to wannan shine sujjadanta na biyu wurin sujjada na biyu a cikin suratul hajji da haka ita an fifita ta cikin surorin sujjada ne saboda ta tara sujjada guda biyu an bibita ta cikin a tsakankanin sura- surori ne saboda ita ta taro sujada har guda biyu a cikinta. Allah ya sa an gane. To, rawahu Abu Dawud, Abu Dawud ya ruwace shi fil marasil a cikin marasil, wato hadisin da aka ambace shi mursali, yana daga cikin marasil Abu Dawuda, marasil Abi Dawuda, wato mursalai mursalan hadisai wanda ake jingina wa Abu Dawuda.
wa rawahu ahmad kuma Ahmad ya rawaito wannan hadisi da Tirmidhi amma musulun abin sadarwa ka san na ce muku mursalin hadisi shine wanda aka cire karken sa mu musuli kuma wanda isnadin shi na ɗaya ya ji daga na biyu na biyu daga na uku na uku daga na hudu na hudu daga na biyar amma shi wannan musuli ne an gane
Mursali kuma an cire ƙarshe.
eh mana shine ayan ce muku wa kullu malamin tasil bi hali isnaduhu munqati'ul awsali na ce muku kuma munqati ya- a- hadisin da bai ittisali ba kasa kala uku ne akwai munqati wanda aka cire a farkon sa akwai mu'dal akwai kuma mursal mursal shine wanda misali tabi iya ce daga manzon Allah kaga ya cire karshen to akwai marasil to amma Ahmad ya a- a- a- Ahmad ya rawaje shi da Tirmidhi mausulan abin sadarwa har da na karshe an ambata a ta wani ruwaya min hadisi Uqbatu bin Amir a cikin hadisin Ubata bin Amir wa da Tirmidhi ya ƙara cikin ruwayansa cewa fa man lam yasjudhuma wanda ba zai sujjada guda biyun nan ba na suratul hajji fala yaqra duka da karanta suratul hajji Allah ya sa an gane to a wa sanadu da ibn amma isnadin sarar raunan wa an umar radiyallahu anhu qala an karɓa daga sayyidina umar Allah ya darshe yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna namurru bis sujudi ku sani mu muna yin karatu mu ci karo da ayar sujjada kaman sajada faqad asaba wanda ya sujjadan to ya dace da sunna wa man lam yasjud wanda kuma bai samu ya sujjadan ba fala isma alaihi babu laifi a kansa rawahu al-bukhari bukhari ya ruwaice sa fi a cikin ruwayan bukhari daga umaru annallaha lam yufrid lam yufrid sujuda Allah bai farlanta sujjada a sujjada ba illa an nasha sai dai in mun so huwa fil muwaddai wannan hadisi ma yana cikin muwadda Allah ya sa an gane to wannan na gaya maka cewa a sujudu tilawa ba wajibi bane a gurin sayyidina Umar an gane to wa ni bin Umar radiyallahu anhu ma qala an karba daga sayyidina Abdullah dan Umar Allah ya ji da su yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina alqur'ana manzo Allah kasance yana karanta mana alqur'ani fa idza marra bis sajdati idan ya ci karo da aya sujada kabbara sai sai kabbara wasa jada sai faɗi sujada wasu janna ma mu ma sai mu sujada tare da shi kaga wannan hadisin na gaya maka cewa a sujjadar tilawa ta halasta ga mai sauraro in dai mai jin ka yana ji kai ma kana yi shi ma ya kama shi sai dai ba shi da alwala an gani to wannan kenan rawahu abu dawuda abu dawuda ya rawaje shi bi sanadin ci linun a cikin isnadin da a cikin sa akwai taushi wa na abi bakarata radiyallahu anhu an karba daga sayyidina abi bakarata Allah ya jada shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam shi lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu khabarun yasuruhu ya kasance idan wani labari da yake faranta masa ya zo masa kharra sajida lillah sai ya fadi yana mai sujada ga Allah to wannan yana gaya maka abin da aka gaya maka a farkon babi babu sujudi sahawi wa gairihi min sujudi tilawati wa shukuri. Ko ba ka ce maka ba? Zai maka bayani akan sujadar rafkanuwa da waninsa na na sujadar tilawa da sujadar godiya. To wannan shine farkon hadisin da yake kawo maka a game da sujadar godiya. Hadisi ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana an ga ya faɗi yayi sujada. Ya dade. Aka tambaye manzo Allah lafiya yace yace malaika Jibril ne zo ya yace Allah ya aiko ni. in gaya maka duk wanda yi maka salati da Allah zai mai goma wanda ya maka goma Allah zai mai ɗari wanda ya maka ɗari Allah zai masa dubu wanda ya maka dubu Allah ya ‘yanta shi daga jahannama sai na faɗi na yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah ya sha a kawo masa labarin dan aiken sai aiko masa wasiƙa cewa mutanen gari kaza duk sun musulunta kaga manzo Allah ya faɗi yana mai godiya ga Allah Allah ya sa an gane to wannan kenan to don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan wani labari mai faranta masa rai ya zo masa sai ya faɗi yana mai daga Allah kamar kana zaune ka an ce matakka ta haihu Allah ya sa an gane sai ka faɗi kai sujada to rawul kamsatu mutane biyar suka ruwaice shi illan nasa'i banda nasa'i a wata nuska kuma rawul arba'atu ahmad mutane hudu ahmad suka ruwaice shi duk ɗaya ne mutane biyar ne wani abdurrahman bin aufi an karba daga sinna Abdurrahman bin Auf bin radiyallahu anhu Allah da shi kale ce sajadar Nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujjada fa dala sujuda sai ya tsawaita sujjada sun marfa raso sa ne dago kansa wa kale sai ya ce da mu inna jibrila atani lalle jibril ya zo min fa basharni ya min bishara a me bishara shine duk wanda ya maka salati guda daya Allah zai masa goma fasa jattu lillahi shukura sai ne sujjada dan zarar godiya ga Allah. Allah ya sa an gane. Rawahu Ahmad Ahmad ya ruwaice shi wa sahahu hakim kuma hakim ya inganta wannan hadisi. An gane? A wa anil bara ibn Azib an karba daga sayyidina Bara'u dan Azib radiyallahu anhu Allah ya jada shi annan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa aliyan cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi ya aiki sayyidina Aliyu ila Yaman zuwa garin Yaman kasar Yaman. Wa zakar hadisi ya ambaci hadisin da tsawansa. Ƙala ya ce, fakataba aliyun bi islamihi sai ali ya rubuto wasiƙa zuwa ga manzo Allah cewa ya rasulullah duk sun musulunta falamma qara rasulullah sallallahu alaihi wasallam alkitaba yana manzo Allah ya karanta wannan wasiƙa kharra sajida sai ya faɗi yana mai sujada ga Allah rawahu al-bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi wasu amma asalin hadisin fil bukhari a rawahu al-baihaqi kai baihaqi ya rawaito wannan hadisi wasu amma asalin hadisin fil- fil bukhari ya zo a cikin bukhari da ma'anan ah, da ma'anansa an gane to wannan kenan to wannan kenan wannan shine karshen babin ko Ah, inda muka karanta daidai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya gafarta mana ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم